الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم والممدود القياسي to mun gama da makasuri wanda yake kiyasi to shi kuma mududi wanda yake kiyasi كل اسم shine dukan suna مؤتل مؤتل اللام wanda yake mutallin lami له نذير من الصحيح الآخر a wato lamun sa yana da illa kuma yana yana yana da kini daga sahihin sahihin kuma wanda yake yana da sahiha a ƙarshe da lalle نعم
wato za a ga yana da kini amma kinin nasa kinin nasa kuma wato sahihi ne نعم eh
ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخر abin lizimta wannan na karin alifi kabla ahiri hitin kafin karshensa wato zai zama akwai alifi za'idi Na'am.
dama ai mun faɗa mun ce duk inda kaga wanda yake mun dudi alifani ne guda biyu ɗayan za'idi ne ɗayan kuma sai ya zo to in ya zo sai a mai da ɗayan sai ka mai da shi ya koma الحمد alhamza نعم shi ne ake samun sai ya zama ɗaya koma alhamza ɗaya kuma yana nan za'idi Na'am.
kamar irin su hamura ne ma masalan kaga a ce hamra a nan da ake magana نعم kaga amra din kaga alifin za a yi ne guda da sai zama kuma ga na madda din to sai kamar dan ya zama ya zama alhamdulillah نعم وذلك كما كذلك.
كما الزر ما أوله همزة kamar mazarin همزة ma وصل eh, mazarin wanda farkon sai ya zama hamza shi ta wasu
نحو إرعوا hamza ne ir'awa إرئوا عن ir'iwa kaga hamza ta wasu ce a a a wannan nan a mazarin.
Irkewa au irawa.
ir'awa Nan, da ir'iwa ir eh nan irawa ya zo.
eh Nan irawa ya zo.
ba ir ir'iwa ba Ai guda biyu. Irawa.
Irkewa.
Irkewa. Na'am.
eh Na'am.
guda biyu ne ɗaya mazari ne ɗaya fi'ili ne إرعوا إرئوا عن eh Na'am.
نعم وابتغي eh wata ga ibtiga'an نعم وابتغى ابتغاء
shi ma ga duka ga shi mutallin lami ne a wannan a sunan za a ga mutallin lami mutalli ne ki- kininsa kuma za mu kamar yadda za mu ji kininsa shi kuma za mu ji sayi ne sayi al'ahar نعم واستقصاء wasu ta kasa istiqsa'a نعم فإن نذيرها من to wannan السجين kininsa daga sahihi إهمر kamar ihmarra ne إهمرارا ihmiraran shine Na'am.
iwa al kenan نعم To kaga Waka wannan ai- tadara.
in ka duba za ga wannan ai a asalinsa shi ma alifi za'idi ne a gare shi wannan ihmiraran din da ka ihmira نعم amma نعم kuma maimakon alhamza shi sai zama sahihi ne shi a ƙarshe نعم sai zama na cewa shi ba kamar inda zaka ce irawa din bane نعم sai zama shi sahihul ahar ne domin raci a ƙarshe ba Eh.
mutane ba to wannan da akan wannan aka kiyasta wancan irawa irawa ne kenan نعم Mm.
واقتدر ita zara ita da raran shi نعم kuma ga wannan ibtiga ina kansa aka kiyasta ibtiga ibtiga an shi kuma an an an kiyasta shi ne a wannan ibtiga nan نعم eh
واستخرج haraja Istikharaja.
istikharaja shi kuma istiqsa istiqsa'an shi kuma akan wannan aka kiyasta domin wannan kaga sahihi ne Na'am.
sai aka kiyasta mududi akan نعم وكذا مصدر كل فعل haka na مثل mazar duka اللام fi'ili mutan lillahi يوازن wanda ya أفعاله wannan yake a wannan na afala كعدا ba misali yanzu a ada إداء kaga ce da kaga a ada ya auna awon afala ai to kuma sai ya zama har ila yau a mazar kulli fi'ilin ne mutan lamin kaga a ada ai mutan lillahi ne shi نعم to mazdarin nasa نعم da إداء shi ma an kiyasta shi ne akan wani sahihi نعم وأملا kamar ikiramin matsala ko amla إملاء kaga shi ma mutar lillahi ne kuma ya auna awon af'ala نعم to sai a ce imla mazdarin nasa to shi ma kiyasi ne نعم فإن نذيره من in الصحيح nazirin sa daga sahihi أكرم a karamin إكراما ikiraman نعم kaga a da'i da'an kenan مم. وأحسن wa إحسانا hasana ihsanan نعم
duk kaga awon af'ala ne kowane daga cikin wannan مم.
amla imla'an ne kowane daga cikin
وكذا كل ما كان مفرد الأفعلة haka na da abin da ya zama mufradi ne na al'ab na afilatu نعم afilatu نعم mufradin nasu shi ake shi ake kiyasta kamar misalin yanzu ككساء eh kamar kisa kisa an afiyatu وأكسية asiyatin ko rida an ardiyatin نعم yanzu kaga duk waɗannan ya mufradin ne rida a ɗan نعم shi shi muke magana a kai domin shi ne mandurin aiko eh don mufradin shi wanda a afilatu ne shi ne jan jami'in sa eh, kisa an dogo na'am wa inna nazirahu min mun as-sahihi nazirin sa daga sahihi him- himarun eh, shi ne himarun ne da ahamuratu na'am
ka kaman kisa on ne afilatu na na'am da himarun ka ga ahamuratu sahihi ne to akan wannan aka kiyasta wannan kisa on afilatu ne na'am ko ahamuratu ne ko himarun ahamuratu na'am wa silahun aslihatun wa aslihatu makami ya ga silahun aslihatun shi Hmm.
ma haka an kiyasta shi ne shi ne sahihin wannan na'am wanda an kiyasta da dawon ardiyatun a kansa na'am wa kaza kullu masdarin haka na dukkan mazari li fa'ala da ya zama da ala fatahataini fata ta ne fa a na'am dalan dalan ala wanda sautin yake shirewa a bisa sauti aw da'in da'in ko kuma wani cuta kan ruga'i kamar misalin roga roga li sautil ba'iri sautin kukar rakumi sautin rakumi shi ne roga na'am wasu ko ga'i su ga'i li sautin kuma shati sauti a kuya na akuya wa nazirahu surahi wa nazirahu a Surahi.
nasirinsa nasirinsa shine as-surahu na'am as-surahu na'am kaga ar-roga'u na'am astogaho duk waɗannan kaga a shine wannan ɗinsa a kansa aka kiyasta Na'am.
shi wannan sahihi ne shi kuma wancan kaga mun dole Mm. wa kalmu sha'u ukal musha'u
wa inna nazirahu wa nazirin azkamu azzukamu Mm.
shine mura kenan azzukamu na'am wa sama'i minhuma ma'i da gare su
ma fakada faqada zalika an-nazir shine abin da ya rasa wannan nazir فمن المقصور سماعا kaga mun faɗi kiyasi na makasuri mun faɗi kiyasi na manzuri to dama mun ce akwai kiyasi kowanne yana da kiyasi yana da sama'i ko نعم wanda aka ji laraba ne sun faɗa wa layi kasu alai to wannan sama'i daga gare su shine wanda ba shi da wannan sharɗin da muka faɗa a baya kowanne mun faɗi sharɗin mun faɗa abin da za a kiyasta shi Na'am.
halin kiyasta shi ne mutum da wando da to wanda ya zama ya rasa wannan inda za ka kiyasta shi din to shi ai kira siya- ah, sama'i Sama'i.
Mm.
الفتاة yana daga makasuri a sama'an wanda aka ji shine fata نعم واحد الفتيان shine ɗayan na nafi ciyan to kaga wannan ba shi da wani abu da za ka auna shi نعم a cikin sahihi ta saboda haka sai ya zama sama'i ne kawai نعم ba ba dama ka ga wani abu ka ce ka kirsa shi akan fata din sai dai ka bar shi in ka ji fata fata ko ko
والهجاء hija
هي العقل shine hankali kenan والصفة ko kuma safa صفة mm, نعم أي الضوء atau kenan haske والثرى ko tsara wanda ma- أي التراب aturabu shine tsara
ومن wannan ال...
sama'i ne daga makasuriya نعم ومن الممدود daga سماعا makasuri wanda aka ci sama'i kuma الثراء shine asara بالفتح fati da fata لكثرة ne المال yawan dukiya والهزاء ko hiza'u بالكسر kasri للنعال.
kenan والقطاء uta'u بالضم lillahi لحداثة shi ne farkon kuruciya wato shekaru wanda shekarun kuruciya farkon shekaru na kuruciya نعم والثناء sana'u بالفتح بفتح da السين fitar da zini lisharafi للشرف ma'ana sa ɗaukaka نعم وأ- وقد أجمعوا على جواز قصر الممدود في malamai sun gamu الضرورة a bisa halaccin nan na mamdudi a iya masa kasaro lil larwati نعم
in larwa ta kama a iya masa kasaro shi sa can mai mai- mai farida yake faɗa wa kasar mamdudi lil irari ja daga aksihi bi wani fiyari نعم in dai mamdudi ne Mm.
kai masa kasaro to wannan ruwa ta yi wannan ya halatta amma aka san wannan shi ma ya halatta amma ana sabani wasu suna ganin bai halatta ba wasu suna ganin ya halatta Na.
shine inda mamdudu yake kuma kai masa kaso a inda kasaro yake kai masa mamdudu kai kamar da shi ya zama mamdudu to wannan ana sabani a kai نعم شي وانسان شي باهلافة shi ba hilafa wannan Eh, mutlaq kasar lumamdudu.
mutabakun alaihi eh, kasar mamdudu ba wannan ya halatta نعم in dai akwai larura نعم kasar mamdudu rari jahaza نعم wannan ya halatta نعم ka aka shi ma ya halatta amma bai hurfin jari shi amma akwai sabani نعم yawa shi ne wanda yake makasuri ne kuma kamar shi mambudu نعم eh wannan shi wannan ana sabani نعم كقوله an faɗin sa لا بد من صنعاء وإن طال السفر wa in tana ha kullu audin wa da biyar نعم shine karashin waka نعam la budda min san'a wa in dalal safar ba makawa min san'a ne na'am san'a sana'al yamani Eh, na'am to amma sai aka ce min san'a inda ake rikici eh sai ta yau ba sana'a sana'a ba yau ba ita to ba makawa min san'a din nan wa in dalal safar ko da tsawo ya nisa na'am tafiya ta yi nisa to kaga sana'a ne kaga mududi ne amma da shi amma amma da shi makasuri Makasuri, eh.
eh to wannan malamai sun gamu cewa an akwai waka domin kace sana'a waka za ta zama ta ta kare Hmm. wa talafu fi maddil maqsud amma su malamai sun saba a cikin maddin nan na makasuri fa mana ahul basriyun mutanen basara suka hana wa ajazahu al-kufi kufiya kuma suka ce a ya halatta wa hujjatuhum qawl wannan ash-shafi'i shi ne mawaki akwai mawaki da ya faɗa Hmm, sayughnina allazi aghnaka anni sai kunini ne gyaran na'am sai sayughnina kunini allazi allazi agnaka anni wala ala bakarun faqrun yadu yadu wala wala gina jina'u na'am kaga wala gina wadannan na'am daga gina ne na'am wada na'am kaga yamun bibi amma sai aka ce wala gina'u na'am aka mai da shi ne kasuri na'am wa'an sai suka ce su a wajen su kufa da suka ce ya halatta gina inda gina'u ba maqsudi ne Mm.
aka mai da shi mamuni aka mai da shi mulhudi na'am eh Na.
aka mai da shi guda gina ne kawai Na.
wada ba na'am eh bala bakarun yadumu wala gina na'am wada ba ba- tabbata ba talauciya ba zai tabbata ba Hmm, amma sai aka ce gina'u na'am aka mai da shi haka na'am kaga ai da asalin sa ya zama a, Makasudi.
da asalin sa makasuri ne yanzu aka mai da shi mulhudi na'am wannan shine aka ce an saba to su kufiya suka ce tun daga mawaki ya faɗi wannan Hmm, ya halatta a iya yi kenan hmm, su ko kuwa basariyawa suka ce a bai halatta ba na'am su su a wajen su sai suka yi tawilin wannan abin nan sai suka ce a daga ganai su ne gina an daga nan aka sama ba na gana na gina bane na gina bane na'am gane Eh.
na waka eh na'am aka ce gina an ba Na'am.
to daga nan ne aka samu wannan na'am na gina din na'am su a wajen su shi sa suka ce to ga haka ne ya zama ba ba su da hujjar kenan su basariyawa ba su da hujjar
na'am eh alhamdulillah alhamdulillah